السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau a juma'a tara ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau ashirin da biyar ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji haruna danja Allah madaukakin sarki ya ji kansa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisunmu na tara kuma insha Allah akwai tambayoyi wanda ya ce assalamu alaikum Allah karan malam imani da tsawon kwana tambaya ta a nan ita ce wanda ya saba yin sallar nafila rawatib sha biyu yaya zai fidda raka'a biyu na isha'i a ramadan ma'ana a cikin tarawihi zai samu ko zai yi su daban annabi sallallahu alaihi wasallam wani zubin yakan bude sallolinsa na dare da rakawo'i guda biyu masu sauki so daga in aka yi wannan wannan rakawo'i guda biyun za su iya zama a matsayin sunna ratiba da aka saba yi sannan su a can wancan lokacin sun fi jinkirta sallar tarawihi ba sa yin ta da sun gama sallar isha'i to shi yasa kila ba su da wannan matsala mu ne muke da wannan matsalar ta yadda da an gama sallar isha'i kuma ake yin sallar tarawihi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sukan dan jinkirta ta sai can ko tsakiyar dare ko kuma karshen dare sai su tashi sai su wannan ya ce wannan ya ce ya dace na yi sallar tarawihi tare da imam sabida falalar da zan samu ta sallar tarawihi gaba daya tare da liman sannan in sake yin kiyamun laili a cikin dare ko ku domin karanta tilawatu a cikin to na gane tambayar tambayar shin bayan an rufe sallar dare an yi tarawihi an yi witiri to ya halasta kuma ai wata sallah da dare annabi sallallahu alaihi wasallam yace ij'alu akhira salatikum bil layli witra ku sanya sallar ku da za ku yi ta karshe da daddare ta zama mara kwara daya malamai suna da sabani akan wannan tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha tana gani da ita da wasu sahabbai irin su Ibn Abbas idan mutum ya riga ya gama sallar dare a farkon dare yayi tarawihi yayi abin nan yayi wutiri to babu dama ya sake dashi da daddare wata sallah amma Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma shi yana ganin ya halatta mutum zai iya tashi da daddare ya sake yin wasu sallolin ko da ya wutiri har yake da abin da ake ce masa mas'alatu naqdil witri mas'alatu naqdil witr Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu aka tambaye shi aka ce to ya mutum zai yi yace idan ya tashi ya riga dama yayi sallar dare a farkon dare misali yayi tarawih tare da liman a masallaci liman kuma yayi wutiri to shi kuma sai yanzu ya tashi da daddare yana kuma da dama yana da karsashi ne ya sallah ya zai yi ibn umar radiyallahu anhu ma yace sai ya raka a kwara daya sai ya zauna sai ya tahiya in ya zauna ya tahiya sai ya sallame wannan raka'a ta daya da ya yi ta yanzu to ta warware masa wancan wuturin da ya yi za ta je ta makale da ita a fahimtar abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma daga nan kuma sai ya zo ya ƙara gwaggwadon abin da allah ya kaddara masa ya sallata na sallar dare ƙarshe sai ya zo ya sake yin wuturinsa na ƙarshe akwai wannan fahimtar in mutum ya ga zai ɗauke ta fatawa ce ta sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn umar gaisuwa tare da fatan alkhairi bayan haka dalilin rubutu wannan takarda shine ina roƙon yan uwa su sanya ni cikin addu'a ina cikin wata matsala da fatan Allah ya warware min da sauran masu matsaloli ga baki ɗaya to yan uwa kun ji sai ku sa shi a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya fitar da shi daga cikin damuwar da yake ciki da sauran musulmai ga baki ɗaya su ma Allah madaukakin sarki ya fitar da su daga cikin damuwar da suke ciki wanda yake cewa tambaya ta ita ce don Allah malam ko za a sanar da mu wasu daga cikin addu'o'in eh, munin zukata don kariya daga fadawa eh, wannan mummunar ɗabi'a ta munin zuciya Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da ya yawaita yi yakan ce Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'atik Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'atik sannan arwaito yana cewa Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala dinik ko sarrif qalbi ila dinik ya Allah madaukakin sarki kai ne mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka annabi sama yana yawaita wannan addu'ar sannan annabi sama yana yawaita addu'ar Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha mutum ya yawaita wannan addu'a Allah madaukakin sarki zai taimake shi ya tsare shi daga lalacewar zuciya insha Allah ta'ala tafsirin mu yana gudana a cikin aya ta 87 da Allah madaukakin sarki yake cewa wa qalu qulubuna gul malan karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
na'am بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون Allah madaukakin sarki yana mana bayani a game da Yahudawa idan aka musu wa'azi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu alqur'ani sai su ce qulubuna gulf zukatanmu a kulle suke ko zukatanmu a cike suke ko mu zukatanmu shafaffu ne ba za su taɓa fahimtar abin da kake karantar da mu na alkur'ani da kace Allah maɗaukakin sarki ya maka wahayinsa ba muna bayani akan yadda zuciya take lalacewa ta samu wasu nau'ukan damuwa mun lissafa alkur'ani ya lissafa wajen kusan guda takwas daga cikin cututtuka da damuwa da suke faruwa ga zuciyar ɗan adam mun fara kawo hadisi eh, hadisin hudaifa ko hadisin abu sa'idin al-khudri muka ce da al'imamu Ahmad a cikin musnadinsa da al'imamu al-tabarani a cikin al-mu'jam sagir nasa sun ruwaito riwaya daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu shi kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu daga cikin malaman hadisi sun raunana isnadin hadisin abu sa'id al-khudri cewa isnadinsa akwai damuwa a gaba da shi amma Sheikh Ahmad Muhammad Shakir rahmatullahi alaihi a cikin ta'liqinsa da takhrijinsa da yema musnadul imami Ahmad yace hadisi ne sahihi a gefe guda da al-imam ibn abi shayba a cikin littafinsa al-iman da al-imam abu nu'aym al-asfahani a cikin littafin sahihatul awliya wa tabaqatul asfiya sun ruwaito wannan hadisin a matsayin maganar sahabi daga sahabin annabi sallama hudaifa sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ko hudaifa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alqulubu arba'atu zukata ga baki ɗayan su kala hudu ne shine muka ce jiya sai mutum ya yi ƙoƙari ya je ya auna zuciyarsa ya ga a cikin waɗannan nau'ukan zukatan guda hudu zuciyar shi wacce ce zuciya ta farko kalbun ajradu fihi mislu siraji yuzhiru akwai zuciya ta farko ita ce zuciyar da take zuciya ce wankakkiya wacce ga baki ɗaya tsaftatacciyar zuciya ce a cikinta akwai kwatankwacin wata fitila da take haskakawa zuciyar farko ce wa qalbun aghlafu marbutun zuciya ta biyu ita ce zuciyar da ta kasance kullalliya marbutun an ɗaure ta katamaumau ala ghilafihi an sanya mata makulli an sanya mata rufi an rufi zuciya ta biyu ke wa qalbun mankusu akwai kuma zuciyar da take a jirkice take samanta ya koma ƙasa ƙasanta kuma ya koma sama zuciya ta uku kenan wa qalbun musfihun sannan akwai zuciyar da kamar kwabo take nan gefen iri ɗaya ne sannan gefen makala ɗaya ne iri ɗaya ne wato fuskar kwabo take da shi a yan san kwabo ko ka juya nan irin kwaban daɗin nan na da can in ka juya nan zai baka fuska a iri ɗaya in ka juya can ma zai baka iri ɗaya zukata nawa kenan zukata hudu in ji hudaifa radiyallahu anhu to sai hudaifa zai mana bayani a game da waɗannan zukata wace zuciya ce ake ce mata alqalbu la'ajrat wace zuciya ce ake ce mata alqalbu la'aghlafu al-maghbut wace zuciya ce ake ce mata alqalbu al-mankus a wace zuciya ce ake ce mata alqalbu al-mustah to sai ya ce fa amma alqalbu al-ajrad amma zuciyar da take tsaftatacciya ba ta da damuwa fa qalbul mu'min ita ce zuciyar mummuni mutumin da ya imani da Allah ya yarda da Allah madaukakin sarki a matsayin ubangijin da shi kada ya cancanta a bauta masa ya yarda da manzannin sa ya yarda da littafansa ya yarda da dukkan abin da aka sharɗanta a matsayin rukuni ne na imani to wannan zuciyarsa sirajuhu fihi nuruhu wannan zuciyar tana da wata fitila fitilan nan tana haskaka zuciya afaman kana maitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال زوج يد الله مدوك كسكي كي مغانا أكي زوج يد الله حتى تدى إيمان وأما القلب الأغلف أما زوج يد تكي كل اللي عرفتك أم قمي تقم فقلب الكافر ita ce zuciyar kafiri kaga ta daidai da wa qalu qulubuna hun su ake magana kan su yahudawa to nan ma hudayfa radiyallahu anhu sai ya ce zuciyar da ake ce mata alqalbul aghlaf zuciyar da take kullalliya ita ce qalbul kafir zuciyar kafir wa amma alqalbul mankusu amma zuciya ta uku zuciyar da take a jirkice fa qalbul munafiki ita ce zuciyar munafiki arafa sun ma'ankara ya san gaskiya amma daga baya sai ya musa gaskiya shine munafiki ya san gaskiya ya san abin da Allah maɗaukacin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ne yansa gaskiya ne amma sai ya musa ya ce ai ba gaskiya bane ya kafirce ya ƙaryata kaga alqalbul mankus kenan wa amma alqalbul musfahu amma zuciyar da take ita kuma zuciya ce mai kama da fuskokin kwabo fa qalbun fihi imanun wa nifaqun ita ce zuciyar da raba wani bangare nata akwai imani wani zubin kuma akwai munafurci akwai saban Allah fa mithlu al-imani fihi ka mithli baqlati yamudduha al-ma'u at-tayyib misalin bangaren da yake mai imani kamar misalin wata wani dan marmari ne ko kuma dan dan gwari da aka shuka kamar kabeji wani zubin sai ruwa ya zubo masa ruwa mai kyau wa mislu nifaqi fihi kamathalil qurhati yamuddu halqaihi wad-dam misalin kuma bangaren da yake na munafircin to shine kamar misalin jambo wanda sai ya kasance ruwan gyambo na zubo masa kuma jini na zubowa daga cikinsa haka zuciyar fasiki take mai saban Allah wani zubin Allah maɗaukacin sarki ya taimake shi yau sai ya karkata sai a ce ya zo an yi sallar juma'a da shi ya samu kuma ya je tafsiri kila an jima an sha ruwa ya samu sallar magriba bayan an gama sallar magriba kuma a je a yi tarawihi da shi sannan kuma ana gama sallar tarawihi sai ya tafi wani waje kuma can daban ta juya kenan kwaban ya juya shi kenan sai a koma can mutum ya je kuma yana aikata saban Allah to zuciya fasiki kenan kun ga zukata guda hudu kenan fa ayyul maddatain ghalabat ala al-ukhra ghalabat alayhi duk bangaren da ya rinjaye ɗayan to ranar anan zaka ganshi ranar kan babu abin arziki in bangaren munafunci ya karkata to yau ranar ba ranar arziki ba ce yau ranar tsiya ce duk abin da kake tsammani na alheri ba zai aikata ba sannan aka samu kuma ya juya can shi kenan kuma sai ka gan shi kamar ba shi ba ya canza to zuciyar fasiki kenan musulmi amma kuma mai saban Allah to waɗannan su ne zukata guda hudu haka Allah maɗaukacin sarki ya halicci zukata zuciyar mummuni zuciyar kafiri tsantsa zuciyar munafiki sannan kuma sai zuciyar fatiki wanda rabi akwai kirki rabi kuma akwai saban Allah Allah ka shiryatar da mu sannan al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani ya sake fitar da asari daga Hudayfa radiyallahu anhu yace innal fitana tu'radu 'ala al-qulubi lallai fitinu ana bujiro da su akan zukata fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatun sawda'u duk zuciyar da aka shayar da ita fitina fitina nan zunubi ake nufi to sai ya kasance in mutum ya je ya aikata zunubi sai ai wani maho a yi faci a zuciyarsa ko a samu wani tambari a buga a cikin zuciya kuma tambarin nan baki wulik fa in an karaha nukitat fihi nuqtatun bayda'u amma idan aka jarrabu zuciyar shikenan sai zuciya sai ta kiyin zunubin to a ranar sai a rubuta sai a yi tambari amma farin tambari sai zuciyar ta zama fara to sai hudayfa radiyallahu anhu sai ya ba mu ka'ida sai ce faman ahabba minkum an ya'lama asabatu alfitnatu am la duk mutumin da ke son ya gane wai fitinan nan ta samu zuciyar shi ko bata samu zuciyar shi ba fal yanzu to ya tsaya ya duba da kyau fa in kana yara haraman ma kana yarahu halala idan yana ganin abin da Allah ya haramta a matsayin halal kai kana jin wani abu wanda yake haramun ne amma sai zuciyarka ta ce ka je ka aikata ba komai ai halas ne aw yara halalan ma kana yarahu haraman ko kuma abin da Allah ya halatta amma sai zuciyarka ta rika ce maka ai haramun ne kana haramta abin da Allah ya halatta faqad asabatu fitnatu to wannan fitina ta samai kaga ma'auni kenan Hudhaifa masani ne na sharri yace kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu 'anil khairi فكنت أسأله عن الشر خشية أن يدركه sahabban annabi sallama kowa ya zo sai ya tambayi manzon sama game da alheri amma ni huzaifa idan na zo sai in ce ma annabi sallama ka karantar da ni sharri saboda me saboda tsoron kada sharri ya saman alimtu shar wala li sharri walakin li tuwaqqihi wa man lam ya'rif al khayra min al sharri yaqa fihi yace na koyi sharri ba dan in yi sharri ba sai dan in tsara kaina daga sharri duk mutumin da bai tantance alheri daga sharri ba to sai ya fada cikin sharri bai sani ba shi yasa an kasan sharri ilimi ne sai Allah ya taimake ka sai ka kauce masa to haka zukata suke waɗannan zukatan haka ake buƙatar mu ga karenan su mu riƙa bibiyar su yadda kake zuwa ka je wajen likita ka ce ya auna ka ya jinin ka yake a auna shugar ka ya take kana jin dan ciwo ciwon kai ko malaria ce ko typhoid ne ko makamancin haka to haka ya kamata ka riƙa bibiyar zuciyarka ka jiya take imanin ka da duwa yake ko ko raguwa yake yi kullum abin da ya kamata a ce mu riƙa majunan mu mu riƙa mazukatan mu kenan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon haka Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa a cikin wannan ayar bal la'anahumullahu bi kufrihim kai ba komai bane da suka ce qulubuna gulf wai zukatan mu a kulle suke a ba shi bane bal la'anahumullahu bi kufrihim Allah dai ya tsine musu ne saboda kafircin su sakamakon kafircin da suka yi Allah ya tsine musu inna min jaza'i sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha wa inna min jaza'i al-hasanati al-hasanata ba'daha haka ɗaya daga cikin salaf ya ce ya ce daga cikin sakamakon kyakkyawan aiki shine in kai kyakkyawan aiki sai Allah kuma ya saka ka sake yin wani mai daɗi daga cikin sakamakon mummunan aiki in mutum ya wani in ya mummunan aiki sai a sa shi kuma ya ci gaba da mummunan aiki to su da suka ibin Allah suka kafirce to sai Allah ya tsine musu al-imam al-qurtubi rahmatullahi alayhi yace bayyana anna sababa anna sababa fi nufurihim an al-imani Allah madaukakin sarki ya bayyana mana anan dalilin da yasa yahudawa suka kauce ma imani huwa annahum lu'inu bima taqaddama min kufrihim wa jitiraihim saboda an tsine musu ne da kafircin da suka yi da kuma tsaurin kai da ƙarfin hali da suka riƙa ma Allah madaukakin sarki sai Allah ya la'ane su sun kafirta dama da suka kafirta sai Allah ya ce to tunda kuka kafirta ku tafi kutsi nan nuni irin da yadda ya mashi dan kaga shi yasa malamai suka ce az-zunubu ala darakat zunubai hawa hawa ne fa zambu adama laysa ka zambi iblisa zunubin annabi adam ba daidai yake da zunubin iblis shedan ba shi annabi adam alayhi salam da ya zunubi me yayi qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin shi kenan sai Allah ya gafarta masa shi ko iblisu da yayi laifi ya zunubi sai ya ce anzurni ila yawmi yub'athuna ya ce ya Allah ni abin da kawai nake so shine kai min jinkiri har zuwa ranar da za a tashi halittu daga mutuwarsu a yi hisabi saboda ya ci gaba da morewa yana halakar da bayin Allah maimakon ya ce ya Allah ka gafarta mini irin yadda annabi Adam alaihi salam ya ce sai ya ce haka sai Allah mu sai ce shikenan fadhhab fa innaka rajim وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين tafi shi kenan kai jefaffe ne sannan tsinuwa ta za ta tabbata a gare ka har zuwa ranar sakamako so daga kai zunubi ka doge akan zunubinka wannan alama ce ta bala'i amma mutum ya zunubi ya dawo yana jin damuwa to alama ce ta imani shi yasa hadisi sahihi an nisa mai ce an nadmu taubatu mutum ya da na sani a game da zunubin da ya tuba ne mutum ya saba ma Allah ce ta jin bakin ciki me yasa ya wannan saban ya ji hankalin shi ya tashi to alama ce ta imani kuma alama ce ta cewa Allah madaukakin sarki da izininsa ba zai bashi akan wannan saban har ya mutu a kansa ba zai masa gamdakatar ya bashi dama ya tuba ga baki daya ya tafi wajensa a wanke ba tare da zunubi ba وهذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه الإمام القرطبي يقول wannan shine sakamakon zunubi sai a sa mutum ya wani zunubin da ya fi shi girma idan mutum ya saba ma Allah ya ki tuba to sai Allah madaukakin sarki sai ya ƙara tunkuɗa shi sai ya je aikata saban da ya fi wancan girma kaga ita ce ka'ida al-Imam az-Zahabi a cikin littafinsa al-Kaba'ir ya kawo kissa wani mai bauta duk da shi yana magana ne akan giya a matsayin ummul khaba'is giya a matsayin uwan laifuffuka wani mutum ne mai bauta ba malami bane aka ce wai wata mata ta gayyace shi ya amsa gayyatarta ta hau da shi tan saman bene da ta hau da shi saman bene ta ce to ga littafin Allah irin kisoshin nan ne na waɗanda suka kasance kafin mu ce ga littafin Allah a taura ce injila ne wallahu alamu ce ga littafin Allah nan sannan ga ni sannan ga jinjiri sannan ga giya ko dai ka taka littafin Allah da gangan ko ka yi lalata da ni ko ka yanka wannan jinjirin ko ka sha giya shi kenan sai wannan mai bauta ya kalla cewa wai duk abin da ya fi sauki a cikin hudun nan shine sha giya shi kenan sai sha giya da ya sha giya sai hankalin shi ya tafi fazana biha وقتل الصبية وداس على الكتاب yazo ya zina da ita ya yanka jinjiri sannan kuma ya ya taka mushafi ya taka littafin Allah to kaga sakamakon zunubi kenan duk lokacin da mutum ya zunubi bai tuba ba to sai an tunkuɗa shi sai je ya aikata abin da yafi wannan girma shi yasa kada ku kusanci zunubi duk inda yake Allah ka tsare wa aslul la'ni fi kalamil arab idan laraba suka ce alla'anu la'anahullah la'anahullah to me alla'an at-tard wal ib'ad shine a kori mutum sannan kuma a nisantar da shi in aka ce la'anahullah ay ab'adahu Allah min rahmatihi Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa ba shi ba rahama Allah shi yasa tsinuwa bala'i shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu tsine tsine ba a san tsinuwa kada bakin ka ya zama mai tsinuwa laisa muslimu bil la'ani wala ta'ani wala al-fahish al-badi musulmi ba a san shi da ta tsinuwa ba ba a san tsinuwa ka kama bakin ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala amwalikum wala tad'u ala abna'ikum fatusadifa sa'atan tustajabu fihi ad-da'watu kakku kakku tsine makanku kakka tsine ma kanka kakka tsine ma dukiyarka ko rigarka ce kakka zage ta kakka tsine mata kakka tsine ma ƴaƴanka sai ai rashin sa'a daidai wannan lokacin da kai tsinu wannan ya dace da lokacin da Allah madaukakin sarki ke karban addu'o'i shikenan kawai ka ce tsinan ne ɗaye laifi ko ya ta laifi ka ce tsinan ne ko ka ce tsinan niya sai a dace daidai wannan lokacin mala'iku sai su ce amin shikenan sai ya zama tsinan ne yaro ya taso ya girma a rasa kansa ayi ayi ayi ayi ayi ya za a yi tarbiyyarsa ta ce sai a kasa ganewa yarinya ta taso a kasa gane kanta in abin hawanka ne ya lalace kai ta yawo wajen kanikawa ka tsine masa so da ka ba a so ka kama bakinka bakinka ya zama mai tsarki duk wanda ka ga an tsine masa to wannan halakace ne to Allah madaukakin sarki ya tsine musu wa yuqalu lidhibi shi yasa ai balarabe yake ce ma kerkeci kerkeci mai cin dabbobi shi yasa balarabe sai ce masa la'inun kawai da ya ganki sai ce mai la'inun wa ke son ya ga kirkeci ya ya haushi a tumakansa ba zai so ba shi yasa sai yana ce mai la'in ai tsaridun mubadu wato wanda aka kora wanda aka nisantar da shi ke so daga ba a san shi fal ma'ana abinda Allah yake nufi aba'adahumullahu min rahmatihi Allah ya nisantar da Yahudawa daga rahamarsa wa qila min tawfiqihi wasu kuma malamai suka ce a ba rahama rahama Allah Allah ya nisantar da su ba Allah ya nisantar da su daga tawfiqinsa tawfiqi shine ka dace duk abin da zaka yi zama daidai shine ake ce masa tawfiqi wa hidayatihi da kuma shiryarsa Allah ya nisantar da su daga shiryarsa wa qila min kulli khairin wasu kuma malamai suka ce a'a Allah ya nisantar da su ne daga kowane alkhairi sai al-Imam al-Qurtubi sai ce wa hadha ammun yace wannan tsinuwa ta shafe su duka za ta iya shafan ab'adahum min rahmatihi ab'adahum min tawfiqihi ab'adahum min hidayatihi ab'adahum min kulli khair yahudawa Allah maɗaukacin sarki ya nisantar da su daga rahamarsa ranar lahira ba su ba aljannar Allah ita ce rahama Allah ai aljannarsa sannan tun a duniya ba su ba shirya Allah shi ya sa fa sai ka ga annabi sama yana da rai yahuda wannan sai su zo su ce za su ma annabi sama tambaya in ya ba su amsa za su musulunta amma yana ba su amsoshi duka sai su ce sai sun yi tunani tunanin ba su gama tunanin ba har lokacin da Allah madaukaki take yasa annabi sama ya fatattake su daga garin Madina ba su imani ba to kaga wannan shine wa hada amun din ya gama komai Allah ya hana su alheri ba su ba alheri ba su ba shari'a Allah ba su ba dacewa da rahma Allah ranar gobe alkiyama الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه يتي دا ألا يتي بل لعنهم الله بكفرهم ألا يتيني مصصبو دا كافر تنسني تسجيل عليهم وفضح لهم بأنهم صمموا على الكفر والتمسك بدينهم من غير التفات لحجة النبي صلى الله عليه وسلم wannan Allah ya rubuta ne domin ya kunyatar da su aka tsine musu albarka aka nisantar da su daga rahama Allah saboda me saboda su sun riga sun yanke ma kansu cewa ba za su taɓa bin annabi ba ba za su waiga su ga hujjarsa ba su kawai suna nan akan addinin su addinin nan nasu kuma na son zuciya ne ai ba na wani abu bane domin ba addinin annabi Musa suke bi ba kuma da ma addinin annabi Musa suke bi na gaskiya ai an share shi an shafe shi annabi sama lokacin da ya zo bi shir'atihi kullu shira'i tunsahu da annabi sama ya zo dukkan wata shari'a an goge ta manzon Allah sama a hadisi sahihi yace ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ahli an-nar babu wani ba yahudi ko kirista da zai zo ya ji da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya kibin annabi sama ya ki imani da shi face sai ya zama cikin yan wuta kai wata rana annabi sama ya ce bari ai mai tikewa ga baki daya sayyiduna umar radiyallahu anhu ya iya karatu da rubutu sai ya dan fita haka ya je can wannan unguwa ta khaibar unguwar yahudawa can khaibar shikenan kawai sai yana yawo yana yawo sai kawai ya tsinci wata takarda takaddan nan sai sayyidina Umar sai ya karanta ta sai ya ga wasu ayoyi ne a cikin attaura sai ya taho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da minna sai ya ce ya ma'aikin Allah na tsinci wata takadda ce ta attaura ta daidai da abin da ke cikin alkur'ani sayyiduna Umar na magana fuskan manzon sama tana canzawa dama ka'ida an sama wa kana idza kariha shay'an urifa dhalika fi wajhihi an sama idan bai san abu a fuskar shi ake gani fuskan manzon sama ta canza sai sai na umar ya shiru ya ce astaghfirullah amantu billahi wa rasulihi ya ce na tuban ma Allah Allah ka gafarta mini na yi imani da kai ya Allah ne imani da manzon Allah haka sahabbai suke yin annabi sama ya ɓaci in suka ga manzon sama ya shiga ɓaci rai sai su ce astaghfirullah amantu billahi wa rasulihi sayyidina Umar ya kalli manzon sama sai manzon sama ya ce ya Umar wa antum fi shakkin min dini Umar kuna da kokonto ne game da addinin nan da na zo da shi to ka sani law kana Musa hayyan ma wata'ahu illa tibai da sayyiduna sayyiduna Musa alaihi salam zai zo yanzu to ba abin da zai tsiratar da shi face ya aza at-taura ya bi ka ji ka'ida kenan ta Allah madaukakin sarki a game da Annabi sallallahu alaihi wasallama so da ka ba yadda za ka yi ka zo ka ce ai ga annabi salama amma kai bari ka ɗauko littafi daga cikin littafan da suka gabata ka zo ka ce shi za ka karantawa kuma ka ce za ka yi aiki da shi shi yasa malamai suka ce babu laifi ai comparative study na addinai abinda suke cin shi dirasatu muqaranatil adiyan babu laifi a yi amma suwaye za su yi na sha magana kan wannan a wurare da yawa malamai suka ce wanda zai yi na farko shine sai wanda ya san addini ba kawai kullu man habba wa dabba ba baka san qur'ani baka san sunna ba sai ka zo ka ce ku yan comparative me za ka yi comparing ai ka san ɗaya ne baka san ɗaya ba turanci ke iya amma baka san musulunci ba sai kai tama musulunci banna baka sani ba na biyu shine ana yi ne ba dan a ce wai sun yi daidai ba ba za su taba daidai ba sai dai a fito da wajajen da kila suka zama shi su addinan da suka gabata sun saba ma musulunci amma ba ka zo kana cewa ai daidai suke nan yayi daidai da musulunci nan yayi ba daidai suke ba ba za su taba zama daidai ba ba daidai suke ba an share su sannan ba ka zuwa yau ka ɗauko zabura irin wanda ake karanta ma wasu a zaure sai a zo ya ana karanta zabura ko a ce wai za a zo a yi mutane wa'azi da zabura ga qur'ani ga hadisin manzo sama ka je ka ɗauko zabura wace zabura kuma a a zabura abin da ake buƙatar ka yadda da ita cewa daga Allah take amma ba taka bace ba za ka ɗauko ta ka ce za ka yi aiki da ita ba an shafe ta qur'ani ne naka da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to su yahuda sai suka riƙe nasu ba tare da sun kalli hujja annabi sallama ba falamma sammamu ala zalik lokacin da suka ce su suna nan akan addinin su na yahudanci aqabahumullahu bil la'ni sai Allah ya musu azaba da tsinuwa wal ibadi an rahmati wal khairi Allah kuma ya nisantar da su ba su ba alheri kuma ba su ba rahama Allah fa haramahum at-tawfiqa sai Allah ya haramta musu dacewa wat tabassura fi dalail sidqir rasuli sannan ba za su tsaya su kalli dalilai masu ɗimbin yawa da suka zo suke tabbatar da cewa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne daga Allah da gaske ba ba za su kalla ba saboda an riga an kulla zuciyarsu yadda suka ce qulubuna gulf din nan a tsinuwa Allah ce Allah ne ya tsine musu duk wanda Allah ya tsine masa to ba shi ba ta ba shi ba shari'a فاللعنة حصلت لهم عقابا على التسميم على الكفر tsinuwa Allah ta tabbata ga Yahudawa ne sakamakon yadda suka ji a ransu cewa su fa ba za su yi imani ba su kafirai ne sai Allah ya ce to shikenan su je su ta zaman su a cikin kafircin su su tsinannu ne wa ala al-i'rad an al-haqq da kuma yadda suka kauce ma gaskiya wa fi zalika raddun lima awhamuhu min anna qulubahum khuliqat ba'idatan an al-fahm wannan mai da martani ne a game da riya wadda suka yi dan su budar da mutane suka ce su dama ai zuciyarsu can a kullatacce لأن الله خلقهم كسائر الأقلاء أي ألا يعهد شيء أمن سورا ما سحنكلي ألا يبا سحنكلي مستطيعين لإدراك الحق راس إيائرس كجسكيا لو توجهوا إليه da sun tsaya sun fuskanci gaskiyar bin nazari ta hanyar bincike wa tarkin mukabara kuma ba su bar girman kai ba shi yasa idan kana son ka shiryu ka zama mai gaskiya ka zama mai fahimta to sai ka kau da zuciyarka ka ka tsarkake zuciyarka ka wanke ta waye zai faɗa maka gaskiya ba shi za ka kalla ba a'a me aka faɗi in an faɗi gaskiya ka ɗauka ka yi aiki da ita wannan yana cikin abin da yake taimakon mutum sai Allah maɗaukakin sarki ya sa masa albarka amma idan mutum ya sa girman kai a zuciyarsa yana jin ai bai wane bai isa ya faɗa masa ba ko ba zai ji daga wane ba to hanyar farko kenan ta halaka kun san girman kai shi daga abin da yake fara shine daga reni shi ya sa maza sama ya ce ai batsul haƙi ne wa gamsun nas abin da ake ce ma girman kai shine batsul haƙ take gaskiya da kuma rena mutane duk mutakabbiri mai girman kai sai da ya fara rena mutane a wane bai isa ba wane bai isa ba shugaban masu girman kan duk duniya ai shine iblis daga me ya fara daga reni ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin a asjudu liman khalaqta tina haka ya ce ma annabi adam alaihi salam shi ba zan yi ba ai na fi shi ka halicce shi daga yumbu ni kuma ka halicce ni daga ƙasa a jahilci irin na shedan da dodewa kwakwalwar shedan wai wuta ta fi ƙasa malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi yace shedan shi ya fara yin kiyasin banza wai ƙasa wai wai wuta ta fi ƙasa malamin qayyim ya kawo hujjoji masu yawa da suke tabbatar da cewa ƙasa ta fi wuta daraja me wuta take yi yanzu ana cewa ga wuta nan me za ka fara ji ihu amma ƙasa tattarawa take yi da ita ake gini ita ko wuta ɓatawa take yi sai dai ta lalata wuta yanzu nan za ka ga ta ɓata wuri ita ko ƙasa sai dai ta mulmula ta gyara ba da ita ake gini ba sannan ƙasa tawadu gare ta ita ko wuta ba girman kai yanzu ana zuwa aka kyasta a shana ko aka kunna laita cis haka aka haɗa wani abu kawai sai dai kaga tana tunkoro tana sama ita ko ƙasa kullum ƙasa ita ko ƙasa take tana da tawazu sadaka wuta ba ta fi ƙasa ba dan mai shaidan zai ce ya fi annabi adam alaihi salam ba dalili sadaka girman kai bala'i ne وهذا معتقد أهل الحق من المؤمنين عدا الجبرية هو عدا الجبرية wannan ita ce aƙidan musulmai gabaki ɗaya akan cewa in ka nemi shirya Allah zai shiryatar da kai in kai bincike akan shirya Allah zai shiryatar da kai shi yasa ka kawo mutumin da za a ce yau shekarun shi goma yana neman ilimi amma bai san komai ba kuma makaranta yake zuwa kullum ka kawo min shi ba shi in dai karatun yake yi da gaske to sai Allah madaukakin sarki ya karantar da shi ilimi shekara goma kaga ba wasa ba to in ka nemi shirya Allah zai shiryatar da kai in kuma ka ki neman shirya Allah ba zai shirya sai ya kyale ka wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa gabaki daya amma jabariya sai suka ce a'a su jabariya wata kungiya ce su ne jabariya su ne murji'a abinda suke cewa shine duk wanda ka ga ya shiryi to Allah ne ya so ya shiryatar da shi ba hannun dan adam a ciki shi yasa sai ka ji suna cewa shi dan adam kamar abin nan ne aka fa ko auduga ce a saman iska za ta yi makanta wani abu sai da iskan nan ta kada ta to wannan mummuna aqida ce mummuna aqida ce amma kuma yan jabariya suke jin yunwa sai su ci abinci me yasa dan jabariya in yana jin yunwa ba zai ce to yanzu dai gashi ina jin yunwa bari in bari in Allah ya ga dama sai ya ciyar da ni sai in ji kawai na koshi in suna jin kishi kuma sai su sha ruwa sannan yan jabariya ba sa zuwa su kwanta a titi in wannan titin da motoci ke wucewa da yawa sai su kwanta su ce in Allah ya ga dama to sai mota ta zo kawai da ta zo sai dai ta sama ta tsallake ni ba za ta taka ni ba duk mutumin da zai ce maka ai shi Allah ne in ya ga dama zai shiryatar da shi in bai ga dama ba zai shiryatar da shi ba to ka bashi wannan misalin ka ce to yau yau din nan motoci na wucewa a wannan titin gashi nan titin da ake ce masa kwangoro to ka je ka kwanta a tsakiyar titi ko ka je titin agwaro ai ya fi zama bizi ko ya fi sai ka je ka kwanta a titin in Allah ya ga dama sai kawai sai dai a ganin motoci kawai suna tsalla a kanka sai dai a ga mota da ta zo kawai sai ta tsalle irin yadda tsuntsu yake sai ya tsallake ka shi kenan ka tashi lokacin da ka ga dama zai yi kaga ba zai yi sannan yan jabariya suke aure ai kaga ya kamata tunda sun ce ai sai Allah ya ga dama zai shiritar da su to ya kamata ai su yin aure in Allah ya ga dama sai ya jefo musu da daga sama ko ba haka bane so da ka ka'ida ta musulunci sai ka tashi ka nema shi kuma Allah sai ya baka shiriya neman ta ake yi ana neman ta ta hanyar karatu ana neman ta ta hanyar addu'a idan kai karatu kana karatu kuma kullum ka rika addu'a Allah shiryatar da kai domin akwai wanda kuma zai yi karatun Allah bai shiryatar da shi ba to sai ka haɗa waɗannan abubuwan guda biyu su ko yahuda suka ce ba ruwansu ba za su nema ba ba za su nema daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su nema a wajen Allah su yi addu'a ba sai Allah ya rufe wannan aya sai ce fa qalilan ma yu'minu kai kadan ne dai ake samun suke yin imani ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi yace fihi khamsatu aqwalin malamai sun yi magana a game da fa qalilan ma yu'minun maganganu guda biyar magana ta farko fa qalilun man yu'minu minhu fassara ta farko fa qalilan ma yu'minun kadan ne daga cikin su ake samun masu imani haka ne wannan fassara ai ta yi ko kadan ake samun masu imani daga cikin yahudawa waye wannan fassara qala ibn abbas wa qatada sayyiduna abdullah ibn abbas habrul ummati wa bahruha shine wannan fassara da shi da almajirin sa qatada ibn li'amat as-sadusi suka ce fa qalilan ma yu'minun kadan ake samu daga cikin yahudawa su imani fassara ta farko kenan wasani ma'ana ta biyu anna al-ma'ana qalilun ma yu'minuna bihi ai Allah na nufin kadan ne suke yin imani da alqur'ani kaga ita ma kusa da waccan take fassara waye wannan al-imam ma'mar al-yamani shine wannan fassara ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi a wanda suka fara rubuta hadisi a littafi na farko farko sa'an al-imam malik ne yu'minuna bi qalilin mimma fi aydihim kadan ne suke imani da abin da yake hannunsu ma wa yakfuruna bi aktsarihi suna kafirce mu mafi yawancin abin da ma ke hannunsu to kaga sai imani da alqur'ani والثالث معنى تأكو أن المعنى فما يؤمنون قليلا ولا كثيرا باس إيماني دا كدن كومي يوا يهوداوا باس إيماني دا أن كدن باس إيماني دا مي يوا ذكره ابن الأنباري babban malamin lugha al-Imam Ibn al-Anbari ya faɗa a cikin tafsirin sa da kuma li'irabun al-Qur'ani nasa والرابع معنى تهدو فيؤمنون قليلا من الزمان kaɗan suke imani a zamani kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahar yakfuru akhirahu sai su ce da safe ku yi imani da daddare kuma sai ku kafirci haka yahuda suke ce ma yan uwansu ce to mu dai abin da muke ce mu ku yi imani da muhammadu in kuma har za ku yi imani da shi to ku je da sassafe sai ku ce kun yi imani amma yamma na yi ku kafirci ai yahuda ba karamin yan duniya bane shi ma ibn al-ambari ya kawo wannan fassara wal khamis ma'ana ta biyar anna al ma'ana fa imanuhum qalilun imanin su dan kadan ne ibn jarir ibn tabari shi ya kawo wannan fassara to duka wannan fassarorin guda biyar za su iya zama ikhtilafu tanawu'i ba ikhtilafu tadaddi ba wato sabani ne na nau'antawa ba sabani bane na kishiyantawa duk za su iya dauka Yahudawa dai kaɗan suke imani da Allah, Yahudawa kaɗan suke imani da abin da ke hannunsu balle Alƙur'ani, Yahudawa sukan yi imani da rabin yini ƙarshen yini kuma su kafirce duk waɗannan fassarorin za su ɗauka. So daga Yahudawa la'anannin Allah ne, Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga sharrinsu. Allah maɗaukakin sarki ya ce a aya ta tamanin da tara walamma ja'ahum kitabu.
كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا نعم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا نعم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به نعم فلعنة الله على الكافرين
Allah maɗaukacin sarki ya ce walan ma ja'ahum kitabun a lokacin da littafi ya zo musu min indillahi daga Allah musaddiqul lima ma'ahum yana mai gaggata abin da ke tare da su na littafin su wa kanu alhali sun kasance min qablu kafin saukar alqur'ani yastaftihuna ala alladhina kafaru suna neman Allah ya ba su nasara da annabin da zai zo na ƙarshe فلما جاء على الذين كفروا أكن ودن da suka kafarta فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به a lokacin da abin da suka sani ya zo musu sai suka kafirce masa fala'natullahi alal kafiri kai tsinuwa Allah da tabbata akan kafirai wannan aya malamai suka ce ta sauka ne tana bayani akan yahudawa sun kasance kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam fatan su a ce annabi sama ya zo daga cikinsu kuma sun karanta siffofin annabi sama a cikin littafin su at-taura duk siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan a cikin at-taura dabi'unsa da yanayin halittarsa duk an yi bayani yana nan a cikin at-taura ba abin da ya boyi a gare su to idan suna yaƙi da kafirai sai su ce ai bari annabin ƙarshe zai zo mu imani da shi kuma za mu haɗu da mu da shi mu yaƙe ku a matsayin ku na mushrikai haka suke cewa kullum da an tashi ko fira suke yi ce Allah kawo mana ranar da Allah zai kawo annabin ƙarshe mu haɗu mu da shi mu ba ku ba mu ba ku mu muku kaca kaca mu gama da ku haka Yahuda suke ce mu mushrikan Madina kullum magana suke nan amma Allah madaukakin sarki sai ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama bai fito daga cikin su ba la daga banu qainuqa la daga banu nadiri la daga banu quraiza shi ke nan da anis sama ya zo kafaru bihi sun san manzo Allah sama amma sai suka kafirce masa suka ki yadda da abin da anis sama ya zo da shi suka ce ƙarya ne ba annabin Allah bane littafin da ya zo da shi ma ƙarya ne kai ƙarshe sai da suka ce ma ai inna ma yu'allimuhu bashar suka ce ai qur'anin ma sun gano wani mutum annabi yake zuwa ya je ya koyar da shi a garin Taif a garin Taif suke cewa wani mutumi ne sai qur'a sai Allah madaukaki suke ce a'a to wannan wani irin wani irin shirme ne ai idan za ka yi ƙarya ana buƙatar ka ɗan shishirya mata domin kafin a gano ka ɗan sha wuya amma fa sai an gano ka ai duk wanda ya ƙarya sai an gane shi ko ba daɗe ko ba jima sai su ce ai wani mutum ne a tsa'if yake karantar da shi shi ko mutumin nan na tsa'ifu ɗin nan ba ba larabe ba ne bai iya larabci ba sai Allah ya ce a wani irin shirme ne wannan لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ai mutumin da suke nunawa suke karkatar da bakunansu suna cewa ai shi ke karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam azamiyun ai bagwari ne baya jin larabci wa hadha lisanun arabiyyun mubin wannan kuma qur'ani da annabi sama yake magana da shi shi ko harshen larabci ne wanda yake mai kyau mai li'irabi wanda babu kuskure a cikinsa to ta ina shi kenan yanzu ni nan misali sai ka zo ka ce duk wannan karatun da nake ai wani Chinese ne ya karantar da ni kuma Chinese din nan baya jin larabci bai jin Hausa ni ko ba na jin Chinesanci ina jin na haddace ko kalmomi uku ne a Chinesanci shi kenan bayan nan ka tambaye ni ban san komai ba kuma daga nan to kage ya za a ce shi ya karantar da ni to balle annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wannan yana daga cikin sharrin yahudawa to da annabi sama ya zo sun san waye annabi sun san alkur'ani gaskiya ne kafaru bihi sai suka kafirce masa shine Allah sai ya sake tsine musu الإمام الماوردي رحمة الله عليه أتين تفسير عن النقط والعيون يكي فيه تأويلان دعك شيء ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق تولفظ مصدق دن shi dai dama kitabun nan alqur'ani ne ai an san shi walam ma ja'ahum kitabun ai walam ma ja'ahum alqur'anu to me yasa aka sashi a matsayin munakkari aka ce kitabun ba a ce walam ma ja'ahum kitabu ba sai aka ce walam ma ja'ahum kitabun malamai suka ce at-tankiru huna lit-ta'zim lokacin da wani littafi mai daraja ya zo musu kaga ba ana nufin ba san alqur'anin bane a'a ana girmama alkur'ani ne sai aka yi tankirinsa sai aka ce wani littafi to alkur'ani ne lokacin da alkur'ani ya zo musu kuma siffarsa musaddiqun lima ma'ahum yana mai gaskata abin da ke tare da su to shine al-imam al-mawardi yace a game da musaddiqun akwai fassara biyu fassarori guda biyu fassara ta farko musaddiqun lima fi at wal injil min al-akhbari allati fihima al-qur'ani yana gaskata labarukan da suke cikin at-taura da injila kaga ya zama kenan muwafiqun ya dace da su kenan fassara ta biyu suka ce musaddiqun bi anna at-taurata wal injila min indillahi azza wa jalla qur'ani yazo yace eh da at-taura da injila daga Allah shi kaga fassara farko ya daidai da su a labarukan da suka zo da su fassara ta biyu ya zo ya ce e su gaskiya ne kowace fassara za ta iya ɗauka musaddiqun lima ma'ahum kenan yana mai gaskata ko ya zo ya dace da abin da suke tare da shi na labarukan da aka ba su a cikin attaura da kuma injila Allah madaukakin sarki ya ce wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru ai sun kasance kafin alƙur'anin ya sauka kafin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya zo sun kasance ya staftihuna ala alladhina kafaru kullun suna neman nasara da annabin nan akan waɗanda suka kafarta kullum in sun zo sai su rika ce musu bari ai saura kirsi yanzu Allah ya aiko manzan ƙarshe za mu haɗu da mu da shi mu yaƙe ku kuma Allah zai samu ci nasara akan ku shine staftihuna din shine al-imam ibn atiya rahmatullahi alaihi yake cewa ma'anahu anna bani isra'ila ai ma'anarsa lallai yahudawa sun kanu sun kasance qabla mab'athin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam qad alimu khurujahu bima indahum min sifatihi wa dhikri waqtihi ai sun san annabi sama zai zo a cikin littafansu domin sun san me sun san siffofinsa sannan kuma an faɗa musu lokacin da zai zo an faɗa musu sun sani wa zannu annahu minhum suka zaci cewa annabi zai zo daga cikin su sun zaci annabi sama zai fito daga gidan ishaq ne burin suke ne ya fito daga gidan ishaq da ya tashi sai ya fito daga gidan isma'ilu alaihi salam fakanu idza harabu al-aws wal khazraja sai ya zama idan suka yi yaki da kafiran madina al-aws da al-khazraju فغلبتهم العرب سي لاربا wannan suka rinjaye su qalu lahum sai su ce law qad kharaja annabiy alladhi qad azalla waqtuhu wallahi da manzan nan da lokacin sa yayi kusa na fita ya fito laqatalnakum ma'ahu wallahi za mu haɗu da mu da shi mu yaƙe ku wastansarna alaikum bihi kuma wallahi sai mun ci nasara akan ku haka suke cewa kullum burin suke nan Allah ya kawo annabin ƙarshe shi yasa so tari mutumin da zaka ji ya ta fatan wani abu ya ci ala kawo kaza to idan abin ne ya zo shine farkon wanda ba zai yarda da shi a'a kai dai ka roki Allah ka ce Allah ya sa abin ne ya zama alkhairi in ya zo amma so tari in ka rika minna kana dokin abu in ya zo kai zaka fara rigima da shi wannan ɗabi'a dan adam ce sannan dan adam ɗabi'arsa ita ce in yana cikin wani zamani sai ta zagin zamanin amma idan ya fita daga wannan zamanin sai ya shigo cikin wani zamani sai kuma ya rika kuka yana cewa ina ma dai baya ta dawo haka ɗabi'ar dan adam take lalacewar zuciya to yahudawa sai suna cewa ana kawo ƙarshen annabin ƙarshen zamani mu imani da shi mu haɗu da mu da shi mu yaƙe ku ku kafirai ai ya zai zo da littafi mu kuma muna da littafi dan uwanmu ne ku ko dama mushrikai ne gumaka kuke bauta ma ba ku yarda da Allah ba ba ku da littafi addinin ku na ƙasa ne mu kuma addinin mu na sama ne shi ma kuma addinin shi na sama ne ka ji abin da suke ce ma suke ce ma kafirai amma da ya zo me suka yi kafaru bihi sai suka ki imani da shi suka kafirce ma annabi sallama suka nuna masa gaba gaba ta musamman annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki sarki bai sa ya huta ba ya dawo ya ban makka danginsa sun cutar da shi dama kuma danginka su cutar da kai yafi zafi wa zulmu zawil qurba ashaddu madadatan ala almar'i min waq'i hisam almuhannad gara a ɗauko makami takobi a caka maka a kirjinka a ƙahon zuciyarka ya fi a ce ai ga wani cikin yan uwanka ne cutar da kai to dangin annabi sun cutar da shi ya dawo madina annabi sama yana ganin za a huta ina ai sai ga kuma waɗannan yahudawa a gefe guda kuma ga munafikai so da ka ba yadda za ka yi ka ba Allah Allah bai jarraba ka ba sai an gwada ka a gaya za ka yi manzon sama ya sha wahala a makka aka dawo kuma madina har yanzu bai huta ba ga munafikai su su su su kadangarin bakin tulu ne ga sa bakin tulu ba za su sha ruwa ba sannan kuma a kashe su a kashe tulu sannan kuma a basu su faɗa ruwa su ɓata shi sannan ga yahudawa mala ibn taymiya rahmatullahi alaihi yake cewa fa kanat al yahudu taqulu lil mushrikina yahudawa sun kasance suna ce ma mushrikai sawfa yub'athu hadha an nabiy da sanni za a aiko wannan annabin wa nuqatilukum ma'ahu wallahi za mu haɗu da mu da shi mu yaƙe ku فنقتلكم مككشيكو لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به باچه واسكي الله كتيمكي مدى النبن كرشيبا دوما أقول وانا سقي وانا فسرة suka ce wai wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru wai yahudawa sun kasance ne suna tawassuli da annabi masu cewa za a iya tawassuli da annabi sallama cikin shubuhohin da suke kawo har da wannan aya sai su ce ai yahuda suna cewa ya Allah ka taimake mu da annabin nan na ƙarshen zamani ya Allah dan alfarma annabin zamanin nan ya Allah ka ka taimake mu dan alfarma annabin ƙarshen zamani ya Allah ka taimake mu wai shine tafsihuna malamin tamiya ce ba haka bane fassara ba haka bane duk malaman tafsiri ba su tafi akan wannan fassara ba cewa ba ba tawassuli suke da annabi ba a'a cewa suke yi Allah ya kawo annabin ƙarshen zamani mu haɗu da mu da shi mu yaƙe ku ya ko mu shirkai hada huwa sabitu inda ahli at-tafsir yawwa shine sai ya ce wala yas'aluna bihi bal yaquluna allahumma ba'ath hadha an-nabiyya al-ummiyya linattabi'ahu wa naqtula ha'ula'i abinda suke cewa suna daga hannun ne su ce ya Allah ka aiko wannan annabin na ƙarshen zamani wanda ummiyi ne in an ce ummiyi wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba wanda yake kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi shine ummiyi to ya Allah ka aiko shi mu haɗu da mu da shi mu imani da shi mu yaƙi waɗannan kafira haka suke cewa amma ba cewa suke ya Allah ka taimake mu da annabin wannan zamanin ba ko dan alfarman wannan annabin ba haka suke yi ba هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير wannan shine nassi tabbatacce da aka ruwaito daga malaman tafsiri wa alaihi yadullu alqur'anu kuma shine alqur'ani yake nunawa cewa abinda suke cewa ya Allah ka aiko annabin karshen zamani mu haɗu da shi mu imani da shi mu haɗu mu yaƙi waɗannan arna shine abinda suke yi to an ce mana lokaci yayi insha Allah ta'ala za mu tsaya a wannan batu na malam ibn taymiya a ƙarƙashin wannan aya ta walan ma ja'ahum kitabun in Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya sai mu dora Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya ƙara mana imani Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin bayinsa waɗanda zai yanta a cikin wannan wata albarkar da ke cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya ba mu Allah ya shiryatar da mu Allah ya shiryatar da zuriyar mu Allah ya taimaki shugabannin mu Allah ya musu jagoranci Allah ya dora su akan daidai Allah madaukakin sarki ya tsare su daga aikata abin da yake ba daidai ba Allah ya sa musu tausayin bayi da kuma raya ƙasa ga baki daya wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh